yunani faliku dan yunani ya tsara wage salam yana aika miki da sakon sallama wa yaqulu laki ya ce na gaya miki kad zafartu haƙiƙa zaki rabautu bi sayyidil anami da shugaban talakai wa habibul malikul allam da masoyin ubangijin talakai almaliku sarki al'allamu mai yawan sani wa anna hayyan da sha'anin yake ya kuna lahama a hushanun azimu wannan annabi yana da sha'ani mai girma wata farilu Allah ya bibita yi alal kasu wal am wanda aka keɓa da dukkanin mutane fala ya hutu hal qaribu kada ya kubuce mata alqurbu kusanci min hazan nabi da wannan annabi alkarimu mai karamci wa sayyidul azim da wannan shugaba mai girma wa habibul malikul allah nan ne dai ko yawwa ko baya na koma e wa sayyidul azim fa inna allah ta'ala allah madaukakin sarki ya kasance ya ja'alu min nasaliha sadatu dunya wal akhirati ka gaya mata ka ce a danginta Allah zai sanya shugabannin duniya da shugabannin lahira duk wani wali da ka sani ɗan ƙara duk wani wali a duniya jikan Hassan ne da Husaini ko kuwa to duk wani wali ya zama jikan sai da Hassan da Husaini kuma ƴaƴan Khadija ne to yi ne yace ka gaya mata ita ma Khadija shugabannin duniya da lahira gaba ɗaya Allah zai sanya mata daga cikin tsatsanta manya-manyan wanda suke na duniya da lahira albihir ɗin da wannan fada ya mata kenan sannan baya da wannan ya ce da ita ka sake ba ta labarin waya baka zikiruha ambatanta zai wanzu aliyan maɗaukaki ɗulul amadi tsawon zamani waya sudu alaihi kullu ahadin duk wani ɗaya zai mata hasada wa kullaha ka ce da khadija la yadkhulul jinnanu illa man amana bihi ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya imani da sayyidina rasulullahi wa saddaqa bi risalati ya gaskata manzancinsa wa innahu ashraful khalq domin shine madaukakin halitta wal bashar madaukakin mutum min kulli unsa wa zakarin ga duk wani namiji da duk wani mace wa annahu ashraful anbiya'i shine mafi daukakan annabawa wa afaralaha mabibita wa afahum tatattu sariratun wajen sirrori wa azamahum su ne mafi girma inda layagun Allah kadaran wajen daraja wa sharafan da daukaka wata farilan da fifiku wa zur alaihi min al'adai ana jiya tsoron makiya gare shi li'anna al'adahu kathiratu maƙiyansa suna da yawa wa humul yahudu su ne yahudawa yahudawan da suke ƙinsa ma kuma fi sham suna ƙasar siriya hata ya siri ila baitul haram har izuwa ga ya sadu da ɗakin Allah mai alfarma suma innahu wada rahibu sannan mai saraye ban kwana da wannan fada wa karaja min indihi ya fita ya bargunsa wani ya ƙabil ƙaumi ya riski mutane ƙala rawi marawacin wani hadisi ya ce fasaru ni waƙatihim a wannan lokaci suka ci gaba da tafiya wa sa'atihim da wannan sa'a layalan wa ayyaman dararraki da wuni hata wasalin sham har suka sadu da birnin siriya lokacin da suka je birnin siriya fa nazalu fi madinati karijal baladi suka sauka wannan birni a wajen gari wa haɗuri halahu suka sauke kayayyakinsu wa ka zo rahatahun kowa ya je nemi guri don ya huta fasama bihim ahli sham sai mutanen siriya suka ji labari na cewa ga annabi da ga fatake sun zo daga ƙasashen hijaz wa gaba da ilaihim tijar masu sayan kayan kasuwanci suka nufo su min kulle makani a kowane ɓangare, wai tarau kulla ma kana ma'ahun mini na matai, duk abin da suka zo da su mutanen Siriya suka sai, wani bara'i'u da kayayyaki biya hufar samari da mafi cikan kuɗi wa sana baiwan da mafi cikan cinikayya wa zilal asmani da mafi tsadan kuɗi fa bara har ƙurayin bi zalika ƙurayawa suka yi farin ciki farahan aziman farin ciki babba wa ma ma kana min amr nabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da ya kasance ga lamarin annabi tsira da amincin Allah fa innahu ma ba min tijarati shay'un shi annabi bai sai da komai ba duk wanda suke tare da sayyidina sallallahu kowa ya sayar annabi ne kada bai sayar ba zaka ji kuma eh bai sai da komai ba falamma ra'a abu jahil la'natullahi yayin da Abu Jahil ya ga kowa ya sai da kaya annabi bai sayar ba zalika fara sai yake murna na cewa sai na Rasulullah bai sayar ba wa qala yace hara aitu Khadija ta hadi safar fi hadi safar e ma ra'aitu Khadija fi hadi safar yaslu li tijarati ta Khadija ba za ta yi murna da wannan kasuwanci ba wannan fata wuce da aka je da kayanta Khadija ba za ta ji daɗi ba wai dan Annabi bai sayar ba shi Abu Jahl abin da yake faɗa kenan eh gaira Muhammadin fi kasadi wa tijaratan kaga da ta aika Muhammadu ga yinan kayanta ya fadi ba a ziyar ba Khadija ba za ta ji murnan wannan kaya da aka taho da shi qala rawi marwaji hadisi yace da mu fala ma asbaha siba yayin da asuba ya waye gari سمي الناس مناديا ينادي بالتجار ما زي لا فيك لا متاني سنا جي جماعة كل قوم كياني فأقبلوا من كل مكان تكون بانغري فتاكي سكزو فلم يروا من البراء بس كايا با إلا براءة خديجة سيدي كايا خديجة ne kadai فباع النبي صلى الله عليه وسلم annabi tsira da amincin Allah ya sai da kayan Khadija gaba ɗaya bi ar'abin mura'abatin yallanka yallanka fiye da yadda suka siyar amma ba al qurayhin ga abin da qurayhawa suka siyar wa rabihat ribahan aziman aka samu riba mai girma wakila wani kaulin inna tijaratuha kasuwancinta dai ta Khadija sai rabahat riban da aka ce alabayya ƙuƙiyatun ƙuƙiya dubu biyu min zahabar ahmar na zinari ja sai da aka samu ƙuƙiya dubu biyu wa alabayya ƙuƙiyatun da ƙuƙiya dubu biyu min fidatar baira na azurfa fara duk riba ne wa alabayya ƙuƙiyatun da ƙuƙiya dubu biyu min al'ambar na ambar wa alhun ƙuƙiyatun da ukiya dubu biyu minal murjan na murjan wa alwun alwun ukiyatin da ukiya dubu sau dubu minal ibrisini na ibrisini almunawwani mai canza launi min sayar da ajinas ga dukkanin jinsi wadda wali da zawali irin abubuwan da ake ɗaukewa ake ajiyewa wa gairuwa da waninsa washayun kai akwai wani abu ma la ya kadira an ya sabahu ahadan ba wanda ya isa ya siffata kala rawi marawci wani hadisi ya ce da mu falan mara a abu jahil yayin da abu jahil ya ga annabi ya ci riba la'anatullahi zalika izitanta abu jahil ya cika da fushi gaizan shadidan fushi mai tsanani kala ya ce walau ya buƙamin barayi Khadijat babu abin da ya wanzu daga kayan Khadija da kayan Khadija babu abin da ya wanzu illa hamlu wahidan sai dai kaya ne guda ɗaya min al'adimi na jimaman fata faja ilai rajulun min al-yahud wani mutum na yahudawa ya zo gurin annabi yuqalu lahu ana kiransa da sa'ad ibn menene kadmuri ko sar dan kaduri ko menene kamduri ko menene eh kadamuru ko to sa'ad dan kada muru yazo yahudin kenan wa kana min sadatul yahudu yana daga manyan shugabannin yahudawa wa ahbarahum da manyan malaman su qaddala ala sufatin nabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa dama yayi tsinkaye ga sufan annabi tsira da amincin Allah falamma ra'ahu yayin da ya ga annabi arabu wannan ba yahude sai ya gane shi wa qala li ashabihi ba yahudan nan ya gaya mutanensa ahu ya ce wayo Allah haza lalzi yan gusu rubusuna ai wannan shi ne wanda zai karya wuyayenmu waya bidila adinanina wannan shi ne wanda zai bata adinanmu waya rufi sirajina shi ne wanda zai bushe fitilanmu waya bidila auladina wannan shi ne wanda zai kai ƴaƴanmu wayar mana nisa'ina ya maida matayenmu gwagware ya ce wai ni uridu an ahatar alai yana nufin wai zai yi wa annabi dabara hilatan dabara wa abtulhu ya ce wai zai hiriya dabara ya kashe shi wa antum ayyuhal yahudu ya ce ya ku taruwan yahudawa ku ni ala hadarin ku kasance tare da ni kuna masu kiyayewa qala rawi marwaci wannan hadisi ya ce summa innahu dana min annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba Yahudi da yake so ya kai annabi Muhammadu. Sai ya nufo annabi, ya zo kusa da annabi, amma niyarsa bai ya kai annabi. Faƙala da ya zo gudun annabi wai zai hirya dabara, ya ce, Ya sayyadi? Bai kama haza alhamdul adini sai ta yi wani kayan annabi, ya ce, Wannan jama'an fata nawa kuɗinsa. Ƙala da annabi ya ce, Ya Yahudu, alayya kaza bai kamsa mai ta dirama, a guna dai yana kan dirami ɗari biyar. Faƙalar Yahudu, sai ba Yahudun ya ce, Isa raita minka, to na siya agunka, walakin amman fa ala sharaɗin ba zan biya ka ba sai mun yi sharaɗi. Faƙalar lahu, annabi ya ce da wannan ba Yahude, wa ma sharaɗuka to wane sharaɗi za mu yi da kai? Ƙalar Yahudiyu, wannan ba Yahudun ya ce, an tasiru ma'i ila manzili. in zan ba ka kuɗin mu je gidana amma in muka sai kayan ka bi ne ka raka ni gidana shi ko so yake je kai annabi waya ka zo samu ni minni idan ka je gidana sai in ba ka kuɗin wata akulu min dami kuma wadan sharadin sai ka ci tuwona hata ya hasili li bi qudumika sharaf wal barakatu doma dalilin zuwan ka gidana na gamu da daraja da albarka li'annakum sukanul haram domin ku ne mazauna haramin maka faƙala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce laka zalika ya yahudi ba laifi mu je gidan naka idan mun je ka ban kuɗin kuma in ci abincin ba laifi mu je qala rawi mirwa ya ce fa kana yahudu hamla adim sai wannan ba yahude ya rike kayan jemaman fatan nan wasara ila manzilihi suka je gidansa wannan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana tare da shi falama ƙarabal yahudu yayin da yahudun ya je ila manzilihi kusa da gida sabaka ila zaujati kafin annabi ya shiga sai ba yahudun ya ce bari kadan zai anje shirye gidan ku sai ba yahudun ya shiga ya tadda matarsa wa qala laha annabi yana kofar gida ya ce ki sani ya ce da ita ila ne ki sani ana rajulul muqbilu ilayna kin ga wannan mutumin da muka zo tare da shi ya ce eh huwa allazi yabdilu adyanina shine wanda zai bata addinan mu wayar mulini ta'ana shine wanda zai mai da mata ya mu gwagware wa wurudi min kalma'unat ina neman ki taimaka min hadal yawma a wannan wuni ala qatalihi mu kashe shi fa qala lahu dai tace da yi wa kai bali bil ma'unati to ya zan yin taimaka maka ala zalika fa qala la yace da ba ala sai mijin yace da ita imadi ila dabqatur ruha ki je ki dauki dutsen nika kun san irin dutsen nikan nan na da katan irin dutsen nikan nan yace ki je ki dauko dutsen nika wa ajlisi ala babu dare ki hau saman benan in na rike ya zaure muna hira ki sakar da dutsen nikan yayyo kansa eh kaji wa ajlisi ala ki zo na can saman ɗakin min fauki ta saman benan fa idza qabila minhu samanu kina daidai zaure kina leka mu ta ƙasa idan kin ga ya karbi kuɗin wa karada zai fita alƙa alai da bakatun ruha ki jeba masa wannan dutsen na kan warmiya ala ummur azi ki jeba masa abu kwarkwadan kansa fa a siya yanzu sa an yaga tulhu dutsen nan ba zai bar shi ba wa yaktare nasa anhu idan kika yaka mutane ma kowa ya huta qala rawi mai ruwa ya ce bayan annabi ya shiga fa kaza lamar auta tabaqatu sai wannan ko na tsallake mm shikenan fa kaza mar'a sai mata ta riki dutsen nika wa dala ala dare ta wucan saman bene falamma kana da nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi tsira da amincin Allah ya karbi kudin sa ya fita amsaka Allah ya da za ta jeba dutsen Allah ya rike hannun gam wara jafat jikinta ya dinga karkarwa ta kasa saki wa kana laha waladani dama kuma a karkashin zauren ga ƴaƴanta guda biyu suna barci ta ta dada a karkashin gidan annabi yana fita ba ta da niyan sakewa sai Allah ya sakar fasa kadin ruwa alaihi ma sai wannan dutsen nikan ya fada ƴaƴan nata fa qataluhu ma yaran biyu suka mutu wala yiqu maqaru sayi'u illa bi ahli eh menene wannan ayan yake cewa yake cewa lanubayyitunnahum thumma yakuna liwalihi ma yana muhlika ahli wa makaru makara wa makarna makaran fanzur kai bakana agibatu makarihim Allah ya ce inna damarnahum wa qaumuhum ajma'in to lamarin haka ya zama sake sake Allah ya saka da karfi ayan guda biyu musun mutu shi ko sayyidina rasulullahi ya fita ka hiriya annabi makirci Allah ya barka ai ko wali ka hiriya wa Allah ya ce man adari wali fa kada azantahu bil harbi bare shugaban manzanni wanda Allah duniya da lahira dan shi yayi falamma ra'al yahudu yayin da wannan ba yahude ya ga ma hala bil auladi abin da ya zauga yaransa biyu sun mutu ka ji shari kuma na yahudu sa sai ya yi kururuwa biya la sauti da madaukakin muryansa wana da yayi yana ce ya mahiyar al'amam ya manya-manyan jama'a na da rafanai na wani yahudu ya yahudawa ajilu ajilu ku yi gaggawa ku yi gaggawa faƙan na lalabi kuma jahiyatu haƙiƙa yau mai ɗimautarwa ya sauka gare ku wani masifatul ƙariyatu ga masifa nan mankunciya ta sauka a kanku. Ƙala rawi, mai ruwa ya ce fada ma samiyar Yahudu kalamuhu. Yayin da Yahudawa suka ji zancen wannan fada, a tau ilai mubadiri na min kulli makani, kowane ɓangare ka gani ba Yahude ne baki ƙiran. Wa ƙaru Yahuda suka ce da yi ma hala bika. min al-masa'ibi ya shugabanmu wani abu ne ya sauka kanka ne na masifa ne fa qala lahum sai ce da su ida muku ana sani ai wal ansab ya ku dangina wala qarbawo da ƴan uwana anna hada tajiru kun ga wannan mai fataucin alladhi da kala baladukum wanda yayi gagarinku huwa alladhi ya'dilu adiyanikum shine wanda zai soki addinanku wa yakrimu diyarakum shine wanda zai rusa gidaddajinku wa yamhu atharakum wanda zai shafe gurabanku wa kada da kala manzili yanzu nan yayi ga gidana wa kala min da ani yace abinci na wakatar auladi ya kai yayana kai dai ka kai yayanka ba sai da na rasulullahi bane kaji sharri ne yahudu wa ya kai yayana kai ka kai yayanka kaji qala rawi mai ruwa ya ce da mu fada masamiyar yahudu yayin da yahudawa suka saurari kalamuhu zancensa rakabu ku yi lahun dubba yahudu suka hau kan dawakai wa kanu salasa miya ta farisin gwanayen yaƙi jarumai sadaukai yahudu ɗari uku ne suka yi ga cikin kayan yaƙi ka jifa masifa yahudawa jarumai sadaukai wanda suke dama sun gwanince a yakin su ɗari uku babu har sun hau dawa kai wa hamalu bi ajma'i ma ala qurayyin gaba da yahuda wanda suka kewaye qurayhawa gaba da wanda suka zo fataucin nan za a kai shi qala rawi marawaitin hadisi yace da mu falamma ra'a a amaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayin da rafanan annabi suka gafa ga yahudawa ɗari uku gaba ɗaya sun nufe su yahudu yahuda sun nufe su kad tabadaru lil qitali lalle niyyar yahuda wannan yaƙi ne su ɗari uku ba labisina duyur duk sun sanya duru'u sulke muƙalladina bisu yufi kowane ba yahude ya rataya takobi alhindiyat ga yajini na fice shine tsirar indiya don wannan takobin sai da hima bala'i ne komai araha ka ba da raƙumi talatin ai komai araha shi ba a wasa hi da abin washi kurin a sama za ka rataya in dai iska yana huhuta to haka yake wasuwa e kudin sama raƙumi talatin ne idan ka sai takobin yana rataye a sama a igiya sai a tsinke igiyar sai ka durƙusar da raƙumi a gabanka raƙumin yana durƙuye sai a bar takobin ya zai faɗi cif in ya faɗi raƙumin yana ta zai yi minti biyar kan an jima ya yi bazal babu ya rabu gida biyu sai ya taɓa ƙasa shi shine ga yajini na fice to irin wannan ta kubba su wa'annan yahudawa suke race da shi kaji shine alhindiyati na indiya warimahu da mahi alkidiyati na kasar kidiya warakibanil kuyula arabi wa'annan sahaban sai na rasulullahi suka hau da wakan larabawa wa qadirta fa bainahum siyawu kafin ka ce wani abu kururuwa a tare su kar a bar su gudu kai ya kai duk siriya ya ci kan duba garin duk guda baki kiran an kewaye garin an kewaye sahabban annabi su kuma suna so jama'a ba mu hiriya ana haka warta fa bainahum siya wa hasharu wa shaharu sifahu saka zare ta kubba qala rawi mai ruwa yace sahabban annabi gaba ɗaya wanda suka zo fataucin nan kowa yana da ya fara kiba hamza tu bin abdul madallabi jiwa da hamza dan abdul madallabi yace mutum nawa ne ɗari ku ne yace kar kowa ya motsi anan dan raina ya bacin kun yi motsi kuma zan gama da ku kar kowa ya motsa wara kiba wara kiba hamza bin abdul madallabi jiwa da shi kada ya hau dokin sa sauran ma suna kan doki amma yace ku zuba min ido wa kana jawaduhu dokin sayyidina hamza ashqara sunan dokin ashqara wani doki ne murmarin kuma ramamme ne gurin mu'ajalan yana da fari biyar gabarin goyi gabarin hannaye guda biyu kaban gaba gabarin kaban baya to sunan dokin a shikara hasar munzuli gayi da kyan fuska ka annahu jawharan wallahi ka kalli dokin ka ce jawhari ne wanda aka tsarma shi wa annahu min kaili kisra au kaisara kai ka ce wannan dokin na sarkin kisra ne ko sarkin kaisara in ba sarkin rum ko sarkin fara ba ba wanda ya sai mallaki wannan doki azimul kafali yana da girman kirji qalilul waje yana da kankanin fuska laysa fihi fashalun wala hazalun shi dokin baya tsoro ko baya gigicewa ka annahu zabiyin ka ce barewa ne bi inda laki idan ya saku in ya daga kabar gaba yana sufa wallahi ka ce barewa ne wani mawo bi inda ba kai ka ce ruwa ne yake zuba a rami haka wannan dokin yake in ya nutse ya haka ya ga tsakanin dawakai da kai da dokin naka duk sai ya daga ku sama gayi kuma dan karami bala'i ne wal'aza da inda inda baki ka ce zaki ne yayin da ya ragagagaga dokin ya zo wallahi ka ga dokin kamar ya kai guda ɗari shi kadai ne da doki ɗaya za a iya taron mutum ɗari ka ce ruwa ne yake zuwa ko ka ce zaki ne hasan tahajili yana da kyan gaggawan fuska huluwul sahili gayi da daɗin murya in yayi daban yake da na kowane doki gayi da daɗin hamimiya lahu gurratan idan ka duba fuskan dokin kalmin dili kaman hankici ka hannahu ɗayar ababila yi kuma gayi karami kaman ɗayar ababila wa tamsili min almasali kai mawaƙi ce bari mu gaya muku ma yadda siffar dokin yake kama ƙalan sha'ir jawadi ka zulami za ta jalla bi gurratin kalbadar ittimami jawadi wannan doki na sayyidina hanza kan zilami kaman duhu ne iza ta jalla yayin da duhu ya yaya haka dokin yake bi gurrati idan ka ga farin gohin dokin kalbadar tamami wallahi ka ce wata ne daren sha hudu ha gohin dokin yake mm.
ترى أهجاله يسأرن فيها صعود البرق في ليل الغمام tara a jalahu idan kaga kafafunsa da saurin dokin saurin dokin ya tsada ne biya su udu idan zai hau du- tudu ko zai hau kan dutse kalbarki kai ka ce walƙiya ne fi lailin muzulmi a dare mai duhu eh kamar dutsen dala ko na goron dutse shot ya je ya fice kaban ma ka ce anya da kaban ya taka dutsen sai ka yi shakkun ko da kaba ne ko fuka fuki Allah ya bashi to haka lamarin yake mm.
يسير من العراق من قبل صبح فياتيه المساء في وسط شام yazir min iraki dokin idan ya tayi daga kasan iraki zuwa siriya ya kai daga kano zuwa Legas. eh ya kai daga kano zuwa Legas daga iraki zuwa siriya kaji yazir min iraki min qabla zibi kafin asuba wa ya ce da mazafi wasa da sham amma karfe hudu yana yi yayi ga siriya duk wani rijo da ka sani a duniya bai sai wannan gudu ba tsakanin Legas zu- Kano zuwa Legas ai kamar yanzu dokin ya tayi da la'azar kana Legas haka dokin yake to wannan dokin yanzu hi sai da na hanza ya tayi da hi bari ka ji yadda za a yi Mm. qala rawi sai mun sai bai tayi ai ko tunda bai tiyo ku ne جوادي كالظلام إذا تجلى بغرة كالبدر تمام تراجع له يزعدن فيها صعود البرق في ليل الجمام يسير من العراق من قبل صبح فياتيه المساء في وسط الشام جواد كالظلام إذا تجلى بقرة كالبدر التمام ترى آجاله يزعن فيها صعود البرق في ليل الغمام يسير من العراق من قبل صبح فياتيه المساء في وسط شام ترى نعم.
جواد.
جوادي كالظلام إذا تجلى بغرة كالبدر تمام ترى أهجاله يسعدن فيها وعود فرق في الليل القمام يسير من العراق من قبل سمهم فياتيه المساء في وقت شام جوادي كالظلام إذا تجلى بغرة كالبدر تمام ترى له يسأل فيها صعود صعود البرق البرج في في ليل الغمام يسير من العراق من قبل سمهم ويأتي يوم الفصل في وسط شام
to wannan ne fa doki sai da na hanza yanzu ya hau ga yahudu ɗari uku sun shiga sun sa kwarkwali sun sa salke ga mayi na kudainiya ga takobi kiran ƙasar indiya suna riƙe da shi sai da na hanza ya shiga kayan yaƙi yanzu ya hau dokin nan bari ka ji abin da zai faɗa ƙalar rawi mai ruwa ya ce da mu sun mai na hamza radiyallahu anhu sai da na hanzu yardan Allah ya tabbata gare yi raki ba ala jawadi ai sai da na hanzu ya hau wannan dokin wata kalla da bisai bihi ya rataye takobinsa wata kalla bi ramihi ya rataye mahinsa wala bisa dur'ahu ya sanya kwalkwalinsa da silke jama'a kowa yana ɗaya wa hamala alal yahudu Yahudawan nan ko'ina sun kewaye da ya ɗauki kan Yahudawan, hamlatin munkiratin ɗauki ne mummuna ya yi, faulalika hamad alayyar kuyuna, kafin ka ce wani abu duddowa kan mutane ɗari uku nan ya kewaye su. Al'abdala na wayan nan sadaukai, wa kala min wani wani wani kane, kowa ne ka ji wayo, wayo, wayo, wayo! Ana haka ɗan ƙwal'u ba, shi kadai ba da mutane. kowa kurin wayo Allah zaka jin ka duba kan mutane kamar an yi lodin kankana a roka rokan ya faɗi haka kan mutane yake barin jikin su ba wanda zai ga faran duk sahaban annabi ba wanda ya tashi kadai bilal sai dai kaga kai yana tsalle amma baka ga faran je yi wani higaye menene kurin mutum hi kadai zai dinga wayo Allah bai bar kowa ya yi motsi ba sai da na hanzar shi kadai fawul malika hamad alayhim rukuyula wa darat alayhim rahatul mannun kafin ka ce wani abu ga mutuwa ta bude sanfo tana iba kafin ka ce wani abu azra'ilu ko ya hirya ko bai hirya ba to dai an zare rayuka aka ce zo maza ka zare duk an gama aiki wallahi kafin wani abu aka ce mutuwa ta bude sanfo tana iba shi azra'ilin in ba wani guri yake to an buɗa masa aiki a to an raba kai tun da ko kai ya bar wuya ya dole a zare rai ko to ka gani shine magana mutuwa ta fara iba yi ne wa darat alaihim ra'atul mannun fi jali cikin gaggawa wa sa'u suka yi kururuwa suka ce ya ali in ya ali adnan wa hala bihim dahiyatu bala'i ya sauka musu walwal wal azaba wani azaba da yahudu shi kada idan nan kafin ka ce wani babu yahuda wani tuntura mutum ɗaya ba wayan nan rafanan annabin sauran su ba su ce komai ba wannan mutum ɗaya ne a cikin tawagar yahuda babu wa laqabihim laqituna kafin ka ce wani abu kowane ba yahuda ya danci na kare wanka zu minhum saba rijalin min ru'usaihim al-abdal ai kafin ka ce wani abu da suka waiga manyan sadokan yahuda guda bakwai babu su bila tilayin ila ƙurayya su ba makamin ma suka zo gurin ƙurayya suka kawo kansu makamin ma ban san lokacin da suka jefar ba sun jefar sun zo sun shiga cikin wa qala lahum suka ce ya mashar ƙurayyim ya ku taruwan yahudawa sun tarwatse fa bai yahudu amma kuma sun haɗa gangan ku daga nan manya-manyan su guda bakwai kuma suka sake zuwa bayan wayancan an kai wasu an je an haɗa tare wasu mutanen suka ce ya mayar ƙurayin ina haɗa rajulun da zima akum kaji kuma wani bala'i fa bayan ga masifa kun mutu sun gudu kuma yanzu yahudawan sun taro gaba ɗaya an sake zuwa suka ce ina rajulun da zima akum kun ga mutumin nan da yake tare da ku muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa huwa allazi yazharu ma hul kurabu shine wanda aka ba mu labari ta sanadiyarsa za a bayyana kurabu diyari rusa gidaddajin mu wa diyarikum da gidaddajin ku wa qatala rijalikum shine zai kai mazajen ku wata kasirul asnam zai karya gumakai wa rawu inda na manyan yahudawan suka zo suka ce kun ga murayin mu an taslimu lana ku miƙo muhammadin ku ba mu kun ga a dalilin muhammadin ku duba kisan kan da hanzaye mana ya karya mana mutane ba komai ya haɗa wannan adawa mu da ku ba Muhammadu ne abin da ya fi sauki ku ba mu Muhammadu mu tafi da yi wanda je su kai in kun ba mu ba wani rigima mu da ku wai su manya ne masu sulhu suka zo tash kaga fa an tabo bala'i eh wa nasrihu lana wa antum minhu idan kun ba mu Muhammadu ku kun huta mu mun huta nufin su tafi da annabi su kai to falama sami'a hamza radiyallahu anhu yayin da sayyidina hamza ya ji wannan magana qala yace wai lakum ya yahudu ka yahudawa dai Allah wadaran ku haya hata har abada an musulma ilaikum badaruna wallahi ba za mu miƙa muku watan mu ba wasu rajina fitilan mu wa shamsu na ranan mu wa qamar na watan mu wallahi yace na rantse da Allah la kana zalika abadan wannan ba zai kasance ba har abada walau talafat duna na bi jami'an wayina komai yawan ku ku taru ku zo ku ce za ku raba mu da ranmu ba zai yoyi ba fa inal arwahu kai kun ga rayuka fidawu mu ba da rai muke akan annabi Muhammadu wala amwalu dukiya ma bayarwa muke akan sa wawa qawu makarehi wa in aratum idan kuna nabi ya wailakum min na ga ɗan ru'usu idan kuna nufin mu yanke kawuna wai tilabul arwahu a yi ta'adin rai min kuma cikin ku wannan husu da rayuka halinmu kurin ayi in kuna zo a kauda kai a wuya a yi ta'adin rai a yi ta'adin kayuka a yi ta'adin numfashi a hana numfashi gudu a yi asarar rai a yi ta asarar rayuka ya ce to yanzu ku zo duk wani abin yanzu zai faru wai na kuma lilarabi kai tan ya ce ku zama fara yaƙi wal qitali da yaƙe yaƙe qala rawi mai ruwaya yace fala ma samiyal yahudu kalamu hamza yayin da yahudawa suka ji zancen sayyidina hamza aya su min muradin suka ce to wannan mutanen fa ba za su ba mu muhammadu ba sun fi rai wa raja'u min kaidihim kaidina sai suka komo suka ce a su karɓi Muhammadu su bamu wai sun yi gangan ku ne. Kayi bina a taɓe, ƙarar rawi mai ruwa ya ce, fa inda zalika hamanar Yahudu, daga nan Yahuda suka ce, to ai ne muke jira mu fada musu, kaji fa yaƙi kuma za a yi na biyu yanzu. A fada musu, wa hamanar Yahuda suka yi ɗauki kan mutanenmu. Ƙureshin alal Yahudu, Ƙureyawa suka ɗaukaka Yahudawa, wa gani mu minhum al-aslab kafin ka ce wani babu an kai yahudawa an ɗauke kayan kwaba wal kailu da dawakai wal amwalu da dukiya wasilawu da makamai wa qatalu min al-yahudi kalgan kafiran aka kai yahudawan da ba taba sanin adadin sa ba wa qad fara qurayyin bin nasr wa zuhri qurayawa suka yi nasara da rabotuwa a mutanen annabi ɗaya bai mutu ba daya Yahudawan fa ba ƙarami ba ne suka taru, kasuwa ne guda, aka dinga kashe su, aka dinga kashe su, ba Yahudu ɗaya da ya saura, gaba ɗaya Yahuda nan ba ba an gama da su, duk kayan su ya zama gani. Fala mastaƙamu lil masiri, daga nan da aka waiga ba ba Yahude duk sun mutu sai gawa, baki kiran. Iman, to wayannan mutanen mutum ɗaya ma ya muku wannan ta'adin kuma kuka yi ɗauki kansu, ai dama kuma kwana ya ƙare. daga na aka yi su gaba daya bayan gama kai su hamza ya kalla annabi ya gani sai marmashi a wani ruwaya ya ji arsulla mun gama aiki ya ce akwai ragowar bai hudu aka duba ko ɗaya babu ga ce ai babu ai ba za mu bar su su gudu ba mai guduwa mun sai da na hamza ya guduwa kake sai ya je tare gaban ka ya sare wuyanka wanda ya zo kusa kuma ya kai in ka gudu kuma a tadda kai da wannan dokin kaman kaman kaman kaman walƙiya wulan a ɗauke kanka ba daman gudu ba daman zuwa ba daman tsayuwa da aka wai ga gagawa fere saba annabi suka sunce kayan yakin su duk kayan jikin yahuda annabi nare da takubban nan aka tara su guri ɗaya dam ga takobuna masu tsada ga kwalkwali ga silke ga hulan kwano ga barandami ga gariwo duk aka tara guri ɗaya aka lafta raguma matafi sai aka bar mutanen garin da gawa ko ku binne ko ku binne masifa da wanda ya da kanka za ka tura kanka gidan mutuwa Allah ya sa kwanan ya kare an rage iri ayi dai ko to bari mu je gaba mu je yadda aka yi daga nan ka tayi kuma Abuja da yana ciki Iman a to ai a cikin mutanen mu yake yi ba zai taya ba kuma yi ba zai yaki wayancan ba ai mugu ne ai eh ya zo ya zo na cikin kaya gum yi mana ai ba zai taya can ba ai abin ya fi karfinsa kuma ba zai fito ya taya wannan ba a gabansa aka yi wannan duka shi ma kuma za a bayi kayan ɗan ganimin da aka samu ai ba fata ke ne to bari mu ji gaba kaɗan yadda aka yi kuma falan ma yin sakamu da masiri yayin da suka tayi za su fita ƙana lahun mai tara sai mai tara ya ce ya ƙaumi ya jama'a na ma minkum ahadan babu wani ɗaya cikin ku illa wa qad safara ku dinnan ba yau kuka ba da fatauci ba marratan aw marrataini wallahi kun yi fatauci ba ɗaya ba ba biyu ba wa aksara mafi yawa fa hal ra'aytum abraku kun taba ganin albarka abraku riba min hadi safari a wannan bulaguro aksara riba irin wannan riba tunda kuke a duniya ku fatake yau ne kuka fara fatauci kun dade ba fatake yana zuwa fatake ya taɓa yin fataucin da ya ci riba irin wannan fataucin? Ya tambaye su, wa mara aitu zalika, suka ce wallahi mu tun da muke a duniya ba mu taɓa ganin fataucin mai albarka irin wannan ba. Yau abin da zai baka mamaki kayan Yahudun nan da aka ce ganima ma yawan kuɗi ne yayi. Sai mai karan ce to duk wannan albarkar da kuka gani illa bi barakatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. duk albarkacin anai Muhammadu ne yasa duk muka ci wannan riba abin da ya gaya musu kenan wa antum ta'lamuna kun san annahu ne sha bainakum Allah ya halice ya tsakaninku watar ba ma'akum ya ya rayu are ne tare da ku wa annahu qalilul ma kuna ga yana da kankanin dukiya fa hal tarawna an tajma'ulahu min bainikum to yanzu abin da muke gani tun da albarkan annabi ne kowa ya taro shi a ala rasul hidiyata alaman hadiya ta haduna halahu ba annabi hadiya hatta ya su ini biya ala hali ya taimaka halansa yanzu mai sarai ta lafata ke duka tun da kuke cin riba kun ci ba mutu ba to duk riba nan alfarman annabi muhammadu ne shawarar da nan baku kowa ya gutsuro dan abin da ya kama kai ma kawo wannan kama wannan kawo mu tara kuɗi mu ba annaba hadiya tun da albarkacinsa ne mu yi maza hadiya sai ba da wannan shawar mu ba ya hadiya shi ma ya ɗan samu wani abu wanda zai taimaka kansa suma ina alƙauma sannan mutane isa kama ra'ayin suka tsaye da ra'ayinsu wa ƙalu suka ce ƙad asabtu ya mai sara ya mai sara ka faɗin magana ta katari bi ma a shartu zai alaina da abin da kai nuni gare mu biyi alaina kai mana min alƙaulin sahibi na wannan magana mai dacewa qala rawi mai ruwa yace summa yana alqaum masaru mutane suka ci gaba da tafiya nan ne ko wa nazalu suka sauka manzilatan a wani matsayi a wani zango kasir limiyahi mai yawan ruwan yake wal mara'i da makiyaya wal ahijara da itatuwa wal anhara da ƙoramai qala rawi mai ruwa yace fasta karaja min bainihim suka fita a tsakankaninsu kullu wayi da minhum kowane ɗaya fitar da min mali shi'an dukiyansa bi rasmul hadiyati da alaman hadiya kowa ya gutsuro a ciki ba mu sani ba Abu Jahl ya bayar ko bai bayar ba kuma an ce kowa dai ya gutsuro wato biya aka zo da dukiyan nan izuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yibul hadiyati dama Annabi yana son hadiya wai ku rawa sadaqata amma yana kin sadaka falamma jama'ul mala bayne dai yayin da aka tara dukiya gaban annabi ƙalu lahu suka ce kuza hadiya hadiyatu wannan hadiya ce mubarakatu mai albarka muka baka a gare ka annabi kuma da ya karba wa dafa huwa ila maisar ya mayarwa da maisara ko huwa lam yurad jawabu bai ce musu komai ba qala ramir waya yace sun mai na alƙawma sannan su mutane rahalu suka ci gaba da tafiya yajidduna saira suna zuba kokari cikin tafiya ila an wasalu makanan ƙariban minal makaci har suka je wani gari can kusa da maka shirrafa Allah ta'ala garin da Allah ya daga darajanta yusan ma zalikal makanu wannan gurin sunansa juhufatul wadi au juhufatul wada'i shine sunan gurin fa kaza da kauma mutane suka riki yanfuzuna rasulihim idan akwai yaron ka sai ka aike shi kace maza ka je gari kace mun kusa zuwa ka je ka bada albayar din mun ci riba yawa inda kake sai ka aiki mutum ya zo ya ce to jama'a su wane suna zuwa ana sanar da ku fa an ci riba fa kowa ya je gidansa yana faɗa bada labarin an ci riba to shi kenan wai bashiru na bi salamati kuma ku ba mutanen gida labari daga ya Allah ya dawo da mu lafiya wa ma nalu min ribi kuma ana sanar da cewa an samu riba min tijara ce na kasuwancin wa qala abu jahil la'anatullahi ta'ala Abu Jahl la'anan Allah ya tabbata yace ma ra'aytu riban aksar min ribihina Abu Jahl yace duk wannan fatawacin ban taba gari ba kamar riban mu ba fi safarina haza a wannan bulaguran duk wanda ya samu riba bai kai na riban ba fa qala lahu qawm mutanen sa suka ce ya sayyidina ya shugaban su ma inda na min ribi to ai kai da kai cewa ba wanda ya ci riba irin mu riban namu ashar lama ashar ai bai kai bai kai goman ɗaya ba shine asharar ma'ashara kun gane goman ɗaya ko yawwa a cikin riban da annabi ya samu asharar ma'ashar yanda yake idan an raba riban annabi goma a goma idan aka ɗauki ɗaya ɗayan kuma aka raba gida goma to shi ne asharar ma'ashar kun gane ko riban da annabi ya samu idan an raba goma in an ɗau ɗaya a goma sunansa goman ɗaya to ba wannan ba ɗayan kuma idan aka sake kasa yi goma to sunansa ashar lama ashar e a riban da annabi ya samu idan an raba goma an ɗau ɗayan an raba goma ma ma inda na muhammad bin abdullahi sallallahu namu riban bai kai riban da annabi muhammadu a goman goman su ma bai kai ɗaya ba to in kana so ya zo da sauƙi a riban da annabi ya samu a ɗari mu namu bai kai ɗaya ba qala rawi mai ruwa aka gaya abu jali haka su mai yin an fazo risilin sannan kowa ya aika masinjansa wa an baza Abu Jahl la'anatullahi ta'ala shi ma Abu Jahl ya aika gida ya aika utuka- utubatu ya aika gida wa Rabi'atu da Rabi'a da Utuba da Akuhu Shebata da dan uwansa Sheba da Narzu dan Haris da Mudimu bin Adi da Usman bin Malik al-Fihri da Asad bin Galib darimi wayannan Abu Jahl ya aika su yace ku je ku bada labari mun samu la- mun samu riba kullu wahidin kowanne daya minu an fada risulhu ya aika masinjansa ila ahalihi zuwa iyalansa qala rawi mai ruwa ya ce fala mara a zalika mai tara yayin da mai tara ya ga haka qala li muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gaya a ne muhammad tsira da amincin allah ya ce ya sayyadi ya shugabana wa ya ƙurrata aini ya sanyin idaniyata hal arshadaka kana so na shiryar da kai ila kairin zuwa ga alkhairi yasili ilaika wanda zai sadu da kai kala sai annabi ya ce da mai sarawa ma huwa wani alkhairi ne yace ya sayyadi tafsiru min waqatika a wannan lokacin ka tafi wa sa'atika da wannan sa'a hazihi a wannan lokaci ila maulati khadija ka je gun sayyida ta khadija wata bashiru haka ba ta albihir bi qudumi amwaluha dukiyanta gahi yana zuwa gida lafiya waribuhu kuma ka ce da ita an samu riba fi tijaratiya a wannan kasuwanci wata hani'a bi salamata amwaliha ka ce ta murna da dukiyanta ya kubuta fa innaha domin ita Khadija to da man yi bashiru ha bi zalika duk wanda ya je bata labari labari da wannan kairan kasiran tana bada alkhairi mai yawa fa qala sai annabi ya ce ya maisara inni azimin ala zalika yace wannan shawara da ka bayar ni ma na himmatu wa usika bi malika wa nafsika khairan ina ma wasice da dukiyarka da kanka da alkhairi qala rami ruwa yace farakiba nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da hamancin Allah ya hu na qatu huta guwarsa wa sara annabi yana tafiya hata gaba anil absar har annabi ya fito ya fako ga ganin idaniya wa ɗawar lawula hulba idu daman annabi yana tafiya Allah yana naɗe masa ƙasa e nisa ya zo yana da kusa wa wani alaihi kullu masabin shadid Allah yana sauƙa wa annabi duk wani wahala mai tsanani hata a hirafa alal jibali har ya hau kan dutse a shamiku mai tudu ƙariba min makati wanda yake kusa da maka sharrafa Allah ta'ala dutsen da Allah ya daga darajanta alƙallahu alaihi naumu daga nan sai Allah ya jefa annabi barci akan wannan taguwa wa qadawa Allah ta'ala lokacin da Allah ya jefa annabi barci sai Allah ya yi wahayi zuwa ga Jibril alaihi salam yace Jibril an ahaba da ila jannata adni Jibril malaka je jannata adni wasa kare da min hagubbatu akwai wani algubba allati kalaka wanda Allah ya halicce ta lisawawati ga tacece na min kalki daga halitta na wa habibi da masoyina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min qabla an ya kalaka Adamu alaihi salam wannan gubbar Allah ya halice tun gabanin bai halice annabi Adamu bi alfin ami da shekaru dubu ba wan sharaha ala rasi Allah yace ka je ka bazata akan annabi Muhammadu wa kana min al-yaqut al-amra' wannan gubba an halice ne da yaƙutu ja mallukun biya a layi ƙulu'ulu an rataya masa ratayen lu'ulu'u alkubaru manya-manya wala ala'a yana sheƙi wa zumarar da la'akarar da zumarar da koi wa kana yura baɗin wa hannun zahiriha wannan gubbar a bayansa za ka ga cikinsa wa zahiru hannun baɗiniya a cikinsa kuma za ka ga bayansa la arba ta arkan yana da rukuni hudu war ba ta abuwabin yana da ƙofofi hudu al'awwal ƙofa na farko mina zabar jadi an halice daga zabar jadi wasani na biyu mina laƙiƙi ƙofa ne na haƙiƙi wasalisu na uku mina lu'ulu'u na lu'ulu'u ne warabi na hudu mina yaƙuti na yaƙutu ne ƙarar rawi marwa ya ce fassakar da al'aminu jibrilu amintaccen Allah Jibrilu sai ya fita alaihi salam tilkar gubbati ya je fito da wannan gubba min jannati adini daga jannati adini wasta bashara biha hurul ain matan hurul ain suna murna wa sharafna suna leƙowa min qusurihinna ta katangunsu wa qulna matan hurul ain suna cewa alhamdulillah dukan godiya tabbata da sarki Allah ya rahamanu ya sarki mai kyauta a duniya fiye hazal ana a wannan lokaci ya ba su sahibul kubbati wanda ya aika Allah ya aiko da ma'abocin wannan gubbar wa habbar rihal haramati sai kanhin rahama ta tashi wasa bagatal ahjar itatuwa suka dinga kadawa bi afnana azsaniya da fanni fanni na resunan su wa nashar rawayu aminu sai malaika jibril ya daidaita wannan gubba jibril alayhi salatu wasallam ya daidaita algubbata wannan gubba ala ra'asin muhammadin sayyidul mursalin ga kan annabi muhammadu shugaban manzanni sallallahu alaihi wasallam wa da qadil malaikatu malaiku suka kewaye gubbar biyar kanil arhi wanda suke wato rukunan al'arshi su ma ahadaga suka kura ido kai wa alinu suka daga marya bi ta gadisi da tsarkake Allah wata tasbihi da tasbihi wata hamidi da alhamdulillahi wata halili da la ilaha illallah wata kabiri da wallahu akbar sana'un lillahi rabbil alamin yabo ne ga Allah ubangijin talakai wannan sharar ruhul amin wannan numfayin tsarki ya daidaita jibrilu alaihi salam bai ne dai a nan gaba gare ya kafa talata alamun tuta guda uku a gaban annabi min sundus lakarar na sundus yi kore wata dawatar jibal duwar wazo suka tsawaita wata nadar a hijaru itatuwa suna kiransa wata jawo bata tsayyaru tsuntsaye suna amsawa wata jatil amlak mala'iku suka suka rinkide suka takuɗe da kururuwa wa nadat suke kira la ilaha illallah muhammadar rasulullah sai ku yi kamar sau uku la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullah mala'iku haka suke faɗa hani allaka amincin Allah ya tabbata gare ka ma aka maka inda Allah yadda kake da girma a gurin Allah da karamci ƙalar rawi mai ruwa ya ce da mu wa kana Khadija ita kuma Khadija ta kasance radiyallahu anha mutakiyatan tana ke hingide ala rafrafin alim bisa ga wani matacin kai madaukaki fauka kasar ya tana can saman benanta tana kallo wa min hawliya jawariha a saman gidan nata ga kuyangunta wa kadimu hada hadamanta wa kana ma ha jama'at tare da ita kuma ga wasu jama'omin nisa'in na mata, ƙauma hana mutanenta min ashirafin ƙuraihin nan manya-manyan ƙuraihawa, wayya ta ilun nazar tana tsawaita gani, wa ƙada ka shafa lawa an basar ya Allah ya yaye mata ganinta, duna gairiya amma fa ita kaɗai ban da wani. Min minan nisa'i ban da sauran matan ita kaɗai Allah ya yi mata kashe. Fara an nuran sai Khadija ta dinga ganin haske. faɗiwan yana sarewa wariya wanda haske lamiwan yana walƙatawa min jihati babul mu'alla ta ɓangaren babul mu'alla ƙala marwacin hadisi ya ce suma ina khadijatu sannan khadija rama kat biɗar biya ta ƙurin idananta maratan saniya ta marra na biyu wa haƙa gatin nazaru ta tabbatar da ganinta farar gubbatin sai Allah ya nuna mata gubba wani mala'ikatu da mala'iku muhudiki na sun kewaye shi biya na shari'in al'alamu alaiha sun ɗaiɗai da tutoci a gare shi wani nabi sallallahu alaihi wasallam na yi man annabi yana barci faharar fi amurya sai ta gigice a lamarinta faƙunna lisan nisa'i sai mata suka ce da niswati mata suka ce da khadija malana na raki ba hitatu ya muke ga Khadija kin dimauce ne qala lahu na Khadija sai Khadija yace in zuruni ku sake gani na dai ana na'imatu am ya kazatan wai ni din barci nake ko idanu na biyu ne faƙulina laha suka ce da ita nu izuki bi rabbil ka'abati muna nema miki tsari da ubangijin ka'aba yace bal anta yaqzata yaqzana tauke idanun ki biyu qala lahu na sai ta ce da su inzuru ila babil mu'alla ku duba kofar mu'allan nan wanzurul gubbata yaya kuke ga wannan gubba kaifa takunu ya ta kasancewa fa nazaral jawari wannan ku yanzu suka duba wa kulina laha suka ce na amƙwarai ya Khadija kada ra'ayina ma ra'aituki mun ga abin da ke gani kala Khadija sai Khadija sai ce to akbiruni bima ra'aitu ku bani labari bima ra'aitum da abin da ku gani kalu suka ce ra'ayina nuru sa'iu mun ga haske yana saraya wariya wanda haske lamin yana walƙatawa kada a kaza zalika nuru min al'arabi wannan haske tun daga ƙasa ila inanin samayi zuwa tsoro ruwan sama ƙala khadijatu sai khadija ta ce awa ma ra'aytun na gaira zalika shay'an to bayan wannan kuma ba ku hangi komai ba ƙalu suka ce ma na ra shay'an mu bayan wannan ba mu ga komai ba ƙala ta ce ma tarawan lugubbatu ba ku ga gubba ba warrakibu da mahayin dabba alal naqati akan taguwa wala diyara da tsuntsaye mudi gadin biya suna kewaye da hi kullun suka ce ya sayi datina ya shugaban mu lam nara min ma zakartu shan wannan abu da kika ambata mu ba mu ga komai ba kala ta ce to inni ra'a rakiba ni ina ganin mahayi qad anara wajahu haƙiƙa fuskansa yana haske yana haskaka almashiriku gabacin duniya wala magariba da yammacinsa wa huwa wannan wanda nake gani fi qubbatil qurra yana cikin gubba koriya lam ara a hasan min ha ban taba ganin gubba mai kyau irin wannan ba wa huwa rakibun kuma shi wannan wanda na gani mahayi ne ala naqata dawilatu ga taguwa mai tsawar unquya wasi'atul kaddi mai yalwa wajen taku wa qad kasaitu haƙiƙa an tufatar da yi alhaibatu da kwarjini wal waqara da nutsuwa wala shakka kai babu kokonto ma annan naqatu wannan taguwa naqati taguwa ta ce hasabawu hasabawu taguwa ta ce wa rakibu alaiha wannan nakan taguwan ko muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam faƙala laha niswatu sai mataye suka ce ya khadijatu wa man aina li muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-gubbatu wannan gubba da kika siffata ina muhammadu zai samu wannan gubba wa hadhihi al-amwal da wannan dukiya da kika faɗa hadha shay'un azim wannan abu ne mai girma yuji zuwana wa kisra ai ko sarkin kisra ma ba zai iya siyan wannan gubban ba wa kaisara ko sarkin kaisara qala lahu sai ta ce da su abin da zan gaya muku bar wannan magana inna falal muhammadin sallallahu alaihi wasallam kun ga falalan annabi muhammad tsira da amincin allah aksara min zalika ai darajar ya fi na sarkin kisra kuma ya fi na sarkin kaisara sun mai na nagat sannan wannan taguwa da kalabbai na shi'abi maka ta ga tsakanin lungunan maka wa kasar babul mu'alla ta nafi kofar mu'alla wa abaran minhu ta gifta summa inar mala'ika da sannan mala'ikun nan da taguwan nan ta yi maka araju suka harhawa ila sama'i zuwa sama wa raja jibrilu alaihi sala shi ma mala'ika jibril ya hau bil gubbaci da wannan gubba wal alama da wannan tutoci wanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ila da amincin Allah ya farka min naumihi daga barcinsa wai za huwa fi sha'abun makadan sai gahi nan a lungunan maka faƙasa da manzila khadijatin ya nufi gidan khadija fasamiya ha ta ƙulu sai ta ji yana cewa ta ƙulu tana cewa mate ya silu ilayya habibi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaushe ne masoyina annabi muhammad zai sadu da ni hata atamtau har na ji daɗi bin nazar ila wajehi da ganin fuskansa wal bahai da kwarjinin nan nasu waye ta kadu marratan wani marran Khadija tana tsugunnawa ta zauna wata kuma sa wani marran kuma sai ta gaji da zaman ta tayi ta miƙe tana hango annabi wai za huwa karkara albaba tana tsugunnawa tana tayi sai aka kwankwasa kofa qalal jariyatu sai ku yangar Khadija ta ce manil baba waye yake kofa ne yake sallama fa qala yace ana Muhammad ibn Abdullahi ni ne Muhammad dan Abdullahi jiti na zo ne a bishir khadijatu na ba khadija labari bi salamata amwaliha da kubutan dukiyanta waje maliha da kuma raƙumanta fasan ya da khadijatu kalamuhu yayin da khadija ta ji zancen annabi fakadat ta kusanta ma an ta mutu ta mutu min kasaratul fari saboda yawan murna wal mahabbati da so wa sururu saboda farin saboda irin ta mutu saboda murna faɗa mai sai Khadija ta zabura ta tashi wani hadarat ta gangaro min uluyi ƙasar ya daga can saman benanta ila wasa da zari zuwa tsakiyar gida fafata da jariyatul bab sai ku yanga ta bude goba fada kala annabi ya shiga wa ƙara ya ce assalamu alaikum ya ahalal manzili abincin Allah ya tabbata gare ku ya koma abuta wannan gida faƙala khadijatu sai khadija ya ce ta hana alaka assalamuka mu muna taya ka murnan Allah ya kubutar da kai ya ƙurrata aini ya sanya yawar idaniyata faƙala sai annabi ya ce wa anta ta niki bi salamata an waliki nima ina taya ki murna da dukiyanki ya kubuta faƙalat sai Khadija ce bal anta tahanau bi salamatu ruka aini na bi kamar na da Allah ya kubutar da ranka ya nuru ainai ya sanyin idanuna wa ya habibi ya masoyina ya habibi kalbi ya masoyin zuciyata anta indi kaga kai dinnan abuna a azumin al'amwali darajan ka shine mafi buwaya da dukiya na na damuwa da kai da dukiyar wal ahali kuma na fi son ka fiye da iyalai na duka wa zama indi kai ne mafi girman daraja gurina min abi wa ummi da babana da mahaifina su ma sha ta ulu sannan ta yaga tana rerawa
جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس قد أثر في وجهه أثرا جاء الحبيب مسوي يازو allazi ahwahu wanda dama nake bege min sabarin daga bulaguro wai shamsu ita rana kad asarat ta yi gurbi fi waje ya a fuskansa asarin gurbi duk lokacin da kai fuskansa wane rana أدام متل الشمس في تقبيل وجنته والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر عجبت للشمس نينا العجب رانا ما fi ta gaba da wajenati ke rana yanzu ba ki da kunya za ki shafi kumatan annabi ki haska kumatan annabi ba ki da kunya ina mamaki ai bai kamata ma rana ki shafi kumatan annabi ba kai bari na gaya maki ke rana ina gaya maki darajar annabi haskensa ya fi naki ƙur'ani ma ya faɗa hi annabi wata ne haka ne ba ke kuma rana ce to wa shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru qari rana baki saki tadda wata ba iqba ce da qur'ani ko la shamsu yanbaghi laha an tudrikal qamaru wala laylu sabiqun nahri wa kullun fi falakin yasbahuna wane rana gayi nan Allah ya bata ilhama ka ruba ta faɗi maganin da ya dace da ayan alqur'ani tace wa shamsu ya la yanbaghi laha an tudrikal qamaru wane rana ta tadda wata rana ai annabi ya tsere miki jala bibul ladhi awahu min safari wa shamsu qad asarat fi wajhihi asar أجبت للشمس في تقبيل وجنته والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر جاء الحبيب الذي آواه من سفري والشمس قد أنثرا في وجهه أثرا عجبت للشمس في تقبيل وجنته والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر جاء الحبيب الذي أهواء من سفر وإن شمس قد آثرتها في وجهه أثرا أدمت للشمس في تقبيل وجنته وإن شمس لا ينبغي لها أن تدرك القمرا جاء الحبيب الحبيب الذي أهواه من سفر وإن شمس قد أثرا في وجهه أثرا ألمت للشمس في سبيل وجنته والشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر
قال الراوي مروة وانا حديث يشهد منه ثم إن كديجة ثم إن كديجة sannan Khadija kala ta ce ya habibi ya masoyina wa qurrata aini ya sanyin idaniyata aina taraktul rakabu ina ka bar sauran fatake da mahaya dabbobi kala ta annabi yace bi jufatul wadi na bar su ne a inda ake kiransa da jufatul wadi anan na bar su falamma samiya khadija yayin da khadija ta ji zancen sai da na rasulullahi ta ajabta min kalamihim ta yi al'ajabi da jin zancensa wa ƙara lahu ta ce sa'altuka billahi na roƙa ka ne saboda girman Allah aina taratul qabilatu ina kamar fatake a taraftu har bi jufatul wadi shin ka bar ne a jufatul wadi qala na'am annabi yace kwarai wa qad tawallahu lil ba'id qariban yace aini ina tafiya Allah yana nade min ƙasa nesa ya zama kusa faƙala ta ce, Ya maulaya, ya shugabana, ma kunta a habu, an ya kuna majiyuka haka za, ya ce, Ni ban so aika zuwa haka nan ba, wa ina ma'aratu, ina nufi ne an ta jiwu, ka zo bi awwalar rakabi a farkon mahaya, wal ƙazalati da fatake, wal jimalu. da raƙuma muhimmalatin alaiha sanadidul amwal allabce su da sanadidul amwali manya-manyan dukiyoyi wa zura ilaika ina so na ganka wa an ta muƙaddimin alar rijali ka gabace dukkanin mazaje wa arsala ilaika abidi na aika maka bayina wa jawari da kuyanguna ala ru'usul jibali su je kan dutsen garin maka su taro ka bi aidihi mai ɗaratu a hannunsa suna kaɗa mandiri wal ma'azifi da garaya wa maral abidi ina so umarci bayi wal kudami da hadimai ya aqiruna al aqaira su yanka abin yanka wa yana haruna na haira su soke na sokewa kada muka gabatuwan zuwanka wa ya kuna zalika mashahuran don zuwan kai zama ya shahara ƙala rawi marwacin hadisi ya ce ya kadijat in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni a ce yanzu ma da kika ga nazo walam ya da ridi a hadin min ahali makka ce ai ba wanda ya san nazo daga garin makka fayin amarta ni bin rujuyi idan kin umarce ni da na juya raja'atu zan juya min sa'ati hadhihi a wannan lokacin faƙalat sai Khadija ta ce aratu bi zalika dama abin da nake nufi ai yanzu sai ka juya eh aratu bi zalika haka nake nufi wallahi shifa'ul huwadi kai ne warakar zuciyata wa tuballighuni muradi kai ne abin iso muradi na qala rawi mai ruwa yace arji kariya annabi yace zai zai koma qala lahu sai Khadija ce mahalan qalilan kadan yi jinkiri kadan qala rami ruwa ce suma abadan ila kubzi sakin Khadija ta je ta dauko gurasa mai dimi wa walatuhu ta sanya wannan gurasa fi mazdoje cikin burgamin annabi wa mala'allahu qurbatuhu ta cika silken annabi min ainu zanzam daga ruwan zanzam li'annahu domin dama shi ruwan zanzam maruhun sananne ne dunal miyayi koma bayan ruwan yake wa qala lahu sai wa qala lahu sai tace da irji ka koma wadatuka Allah ta'ala ina ma ban kwana da Allah Allah ya kare ka wa dawallahu lakal ba'idu qariban Allah ya nade ma ne sai ya zama kusa qala rawi mai ruwaya yace faraja annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ira da amincin Allah ya koma lokacin da annabi ya koma summa inna khadijatu raja'at sai khadija ta komo waraqati sadau ta hawan nan bene nata daraha na gidansa tanzuru ta ga hal ta ulul qubbata wannan gubban zai komo kan annabi amla ko kuwa wai za bil gubbati tana yana koma sai ga gubban nan kada adam misal al ya komo kamar misalin farko wa jibril alaihi salam jibril ila da amincin Allah kada nazala min samai ya sauko daga sama wala malaikatu malaiku kada ahadu bil gubbati sun kewaye annabi da wannan gubba ka wala marra kaman farkon marra fa faraha bi zalika khadijatu khadija ganin wannan sai ta cika da murna farahan aziman murna mai girma wasa bashara ta ji daɗi lama ayant saboda abin da ta gani mu'jizatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan mu'jizar annabi ira da amincin Allah summa an sha ta qulu ta yi Khadija tana rerawa tana cewa mimali minkum mulzamun ayyu mulzamin wasalun madal ayyami lam yatasarrami mimali minkum ni'ima ta tabbata gare ni da ku mulzamin malzamciya ce ayyul muzallamu dukkanin malzamci wa wasalan mudda kuma da saduwan tsawon zamani ayyamu kwanaki lam yatasarram wanda ba zai karye ba dole sai kwanakan sun fice za mu sadu.
Walau lam yakun qalbul mutimu mutimu fikum jarihan lama salat dumu'i bidamin.
Walau lam yakun qalbul mutimu da zai zama akwai zuciya cikakke fikum daga cikin ku. Jariyan mai miki lama salat dumu ai da zai dinga kwarar da hawaye bidamin da jini.
ولم يكن در في ساعة من كيالكم ومن حبكم قلبي وذكركم فمي ومن يكل تربية ni ba zan bar idaniyata ba satan awa ɗaya min kiyalikum ga tsammaninku wa min habbikum da son ku kalbi zuciyata wa zikirkum da tunaninku fammi bakina yana ambatanku ashin du'ala kabidi yadi fa yaruddaha أصيب على أشد على كبدي يدي فيردها بما فيه من جمر من الوجد مبرم أشد على كبدي shine mafi tsanani ga hantana yaddiya ai hannuna fa ya bar duha wanda zai sanya ya min bi ma fi na abin da ke cikin min jamran na garwahi min alwajadi na wannan bege a ruramu wanda yake ruruwa dawaitu lahamma wa shauqu yanshiru dan yahu wa katamtu ashja'i falam taktatimi dawaitu lahamma ina nan na da bakin ciki wa shauqu da bege amma idan nan nan nan da ma yanshiru dan yahu sai warware na din wa katamtu ahjani idan na rufe abin da yake bakanta mu rai falamta ta kamu shi kuma baya ruhuwa ya rabbi dalar bina muddatan liqa wa anta qadirun tanzimu shamla fanzimi ya rabbi ya ubangiji dalar bina muddatan liqa muddar gamo mu da annabi muhammadu fa Allah yayi tsawo wa anta qadirun amma babu komai Allah kai ne mai iko tanzamin shamlo kai ne kake tara taro fanzam Allah ka tara taron ni mali minkum mulzimu ayyin mulzami wa wasallama da ayyamu lam yatasarrami ولو لم يكن قلب متم فيكم جريا لما سالت دموعي بدمي ومن ولم يكل دربي ساعة من كيالكم ومن حبكم قلبي وذكركم فمي أشد على كبدي يدي ويردها بما فيه من جمر من الوجد ملرم رويت الهم ويشوق ينشر ديه وقدمت عيجاني فلم تتكتم يا رب طال بنا مدة اللقاء وأنت قدير تنزم الشغل فانتظم نعم لي نعم لي منكم ملزم أي ملزمين وواصل مدى الأيام لم يتسرم ولو لم يكن قلب متم فيكم جريها لما سالن دموعي بدم
ولم يكن الأرض ذات من كيالكم ومن حبكم قلبي وذكركم فمي أشد على كبدي يدي فيردها بما فيه من جمرة من الوجد مرمي دويت الهم والشوق ينشر ديه
وكتمت أشجاني فلم تتكتمي يا رب دال بنا مدة اللقاء وأنت قدير تنزم الشمل فانزمي نعم لي منكم ملزم أي ملزم وذلي مدى الأيام لم يتثرني ولو لم يكن قلب المتم فيكم جريا لما زالت دموعي بدمي ولم يكن دربي ساعة من كيالكم ومن ربكم قلبي وذكركم همي أشد على كبدي يدي فيردها بما فيه من جمر من الوجر مررم ذويت الهم والشوق ينشر ديه قدمت أهجاني فلم تتقدموا يا رب دالر بنا مدة اللقاء وأنت قدير تلزم شغل فانزمي نعم لي منكم ملزم أي يا ملزم ملزمين وزن وزن مدى الإسلام لم يتكرم ولو لم يكن ذنب المتم فيكم جريها لما زالت دموعي بدمي ولم يكن ربيحة في كيالكم ومن عندكم قلبي وذكركم فمي فإن على قلبي يلي فيردها بما فيه من جمر من الوجد مكرمين يريد الهم والشوق ينشر ليه وقدمت أهجاني فلم تتقدمي يا ربي تعالى بنا مدة اللقاء وأنت قدير تنزم الشمل فانزمي Zai mu ɗaya nan ko? Tunda iya ya yi saura minti biyar.